أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجي إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رانا ito waccan an fara an fara duba wasu tambayoyi ko ko an gama نعم هنا المفعول فيه tambayoyin akan maf'ulu fiye kenan za a shiga to ba a raba takardun ba ko ko an raba takardun tambayoyin an raba eh to shafi na 465 ko to eh da biyar ne ko inda ya tambayoyin ne daga shafi na 465 ne zuwa na da 66 ko haka ne to bismillahir rahmanir rahim al as'ilatu wat tabridat tambayoyi da sabarwa mallazi yansibul maf'ula fihi menene abin da ke nasabtar maf'ulu fihi tambaya me ke nasabtar maf'ulu fihi eh eh zarfiya a'a ana nasabtarsa akan zarfiya amma meye amilin da yake nasabtarsa ko ko to ka iya faɗa gaba ɗaya fi'ili ko abin da ya kama da fi'ili ko to a kawo misalai a kawo misali inda fi'ili ya nasabci maf'ulu fihi a kawo misali kuma inda abubuwan da suke kama da fi'ili suke da sabcin maf'ulu fihi yanzu misali in nace waqaftu amama al-amiri to amama din zarafi ne maf'ulu fihi ne wanda abin da ya nasarce shi shine waqaftu fi'ili in kuma aka nace ana waqifun amama al-amir waqifin sunan fa'ili shi ne nasarce amama yayi kama da fi'ili ko ajabani wuqufuka أمام الأمير مصدري شي نصبته تو سيمي وما حكم هذا الناصب me hukuncin wannan abin da ke da sautar maf'ul fihi min haisu zikir wal hasbi dangane da ambato ko shafewa an faɗa فانصفه بالواقع فيه مسهرة كان وإلا فنوه مقدرة kaga yakan zo zahiri wani wakacin kuma sai zama muƙaddari kamar wani ya tambaye ka aina waƙafta ka yi cewa amma mal'amir kaga amma mal'amir mansubi ne da fi'ili muƙaddari kamar ka ce waƙaftu amma mal'amir ko kuma ya tambaye ka aina anta waqifun ka yi cewa amamal amir kama ka ce ana waqifun amamal amiri shi yasa akan ambace shi aka yi shafi to amma a nan tambayar shi ne an bi karatun da muka yi sosai an bi karatun da muka yi sosai ko kuwa in an buga wata tambaya bin da aka yi sosai ne ko kode sama-sama ne gaga na iya cewa na san gwammaja amma sama-sama ta yi aka ce je gidan sarki wane ne mai unguwar gwammaja ban san ko ɗaya ba a san ka san unguwa ko baka san gidan mai unguwa ba ai baka ba baka sani ba ko amma dai ba a ce gaba ɗaya baka sani ba to abin da nake tambaya nan shine karatun da aka yi akan maf'ulu fi an yi ya karantu yanda ya dace koko an dai yi ita ce tambaya inda shi wannan ibnu malik yake cewa fansibhu bil waqi fihi musara kana wa illa fanwihi muqaddara to tambayar da zan yi da inda a ce an yi karatun in an yadda an karatun sosai amma ba a yadda an yi karatun sosai ba sai a kyale tambayar wata ran ayi an yi karatun sosai koko in har an yi karatun sosai to sai a yi tambayar ba amsa ba eh na? to an ba da takardar a to wancan bin bai ba eh ai ka fito baro baro ka faɗa eh ai ba a gama bi ba an ce za a sake bi ne haka ne da tambayar da zan yi shine akwai inda an san cewa a iya shafe amilin zarafi to a tambaya a nan akwai inda yake wajibi a shafe amilin ko kuwa ina misali a ina ne yake shafewar yake wajibi zai ya zo sufa ko gaskiya ne kamar misali haka ne waje na farko kenan daga cikin wuraren da yake wajibi a shafe ko to sila ina misali ehem waje na biyu kenan to ina waje na uku mhm haka ne ina misali ina misali zaidun indaka wanda wannan ana cewa labari ne a asali ta yi kuma labari ne a hali a yanzu ta yi kuma ya zamo labari a asali to ina misalin inda yake labarin a asali a yanzu ba labari ba ne amma asalin dai labari ne ina misali a wannan ai a yanzu ma labari ne a abin da ake irin nan na wasu mubtada wal habari za ka sa ka gane kamar kana zaidun indaka to indaka da asali labari ne na na mubtada amma yanzu ya zama labarin kana ko to amilinsa dole mahazufi ne wujuba ko kuma ka sa kamar zanna zanantu zaidan indaka yanzu indaka kamar maf'uli ne na biyu na zanna ko ko yara ta da abin da yake maf'uli na biyu na zanna amma da asali muftada ne tunda zanna da yan wanta suna shiga wa muftada da labari ne ko haka ne to sai ina kuma akwai hali kamar kaka misali ina misalin inda yake zarafi ya zo hali inda yake wajibi ne a ce an shafe amilinsa a wannan ya labari ne ya zo hali kenan marartu bi zaidin indaka ya zo hali to wayannan wuraren shine inda yake wajibi a shafi sai amma akwai ƙari wanne ne ƙarin eh inda yake jawazi a ana magana akan wajibi inda yake wajibi ne a shafi amilin zarafi akwai ragowa bayan duk waɗannan da aka faɗa kaga an faɗi ya zo sufa an faɗi ya zo sila an faɗi ya zo labari an faɗi ya zo hali wa labarin ma iri biyu ko to duk wannan ana shafewa to akwai wani ma kuma a inda ya zo jawabi wannan a iya bayyanawa ai yau min sumta ka ya cewa yau malhamis ka ya cewa sumta yau malhamis kaga ba wajibi bane a shafe kenan to ko a ci gaba a kyale wannan ai inda ya zamo a babin ishtigali shi ma wajibi ne a shafi kamar yawmal hamisi sun fifihi tun da ba dama ka sun tuyo malhamisi sun tufi idan ka maimaita ba don wani dalili ba kaga sai yau malhamisi sun tufi akwai wani waje kuma da ake shafewa wanda kamar karin magana ne wajibi ne a shafi saboda haka kaɗai aka ji daga larabawa wanda shi ko larabawa ba sa sauya karin magana shi ne wanda ya mance wani abu wanda haƙinsa ya tuna tun a baya to in ya tuna a yanzu ya tuna a yanzu ɗaraba su kan ce hina izin alan hina izin alan to da hina izin ɗin da alana ɗin duk zarafai ne wanda wajibi a shafe amilinsu saboda haka larabawa ka manta a sannan to a yanzu ka faɗaka ka daina mantuwa irin waccan ka manta a sannan sanda ya cancanta a ce ka tuna haka ne tambaya ta farko kenan sai tambaya ta biyu mai take cewa uskuril asra allati tusta amalu isti'mal az-zuruf wa laysa bi zuruf wa masallaha akwai sunaye wanda ake amfani da ita kamar zarafi amma ba zarafi bace amma ba mata zarafai ne zarafai ne irin su fauku sata a zarafi ne wannan amma sunaye wanda ake amfani da su kamar zarafi mazdari mazdari mata ma zarafi ne ya mazdari wa kad ya nubu am makanin masdaru wa za ka fi zarfin zamani ya ko? huwa min ne masdarar kalbi masdaradin masdari ne mini amma anan an yi amfani da shi a matsayin zarafi ko? masdarar kalbi ko sa'aji ulu ashansi nazari ne wanda wannan ma ya fi yawan zuwa ko jalastu qurba zaidin qurba din masdari ne amma dai nan an yi amfani da shi a matsayin zarafi yawwa shi ma irin wannan ne masdari ne mimi amma ya koma zarafi mallazi yin sabu tambaya ta uku mallazi yin sabu min asma'il makan ala zarfiya halil ma taqul wanne ne ake wa nasaba daga sunayen makani هو ما كان مبهما شرط نسب في ظرف المكان أن يكون مبهما كالجهات الست وما سيغ من الفعل كمر من من رمى قلل ما قلل لما تقول تو غافا ان تنبيه take idan sunan makani ya zama mu'ayyani sai ya koma me in an nasarce shi kamar nace da haltul baita wanda baita mu'ayyani ne sai ya zama me damin ba ana magana akan a yi masa nasaba ko ka a yi masa ba amma tambayar akan me ake masa nasaba in ya zama mufami ne an san za a yi masa nasaba akan cewa maf'ulu fihi ne to amma in dafa ba mufami ba ne za a yi masa nasaba akan menene tawassu'i tawassu'i ne ko ka ba da maf'ulu bihi ko cewa ya ka ba da maf'ulu bihi in an ce bisa ta wasu eh to ya suyuɗi ya faɗi wannan a farida farida ai ka duba ta ko ma na fi ya suyuɗi ya faɗi wannan a cikin farida na'am hadda wani malami a garin na ai bishiya ya ringa hawa ce ɗiya sai da ya haddace ta tuku ko me yake zuwa ta wasa'u fi masdarin wa zarfi musarrafin fa'armaru la ma'afi wa nasabuhu wa hawa maf'ulun bihi la ma'a harfin amilin au haka ne au mushbihi توسعوا في مصدر وظرف wannan shi ne mansuba alal tawassu iko sai wata tambayar allili ma ta ƙul me yasa saboda idan da zarafi idan sunan makani bai zamo mufami ba to ai bai zamo tsantsan nuna zarafi na aiki ba ta yi wajen aiki a wato abinda aiki ya afko a kansa ne shi yasa kaga ya fi kama da mafi'ulu bihi kenan sai ya tambaya ta hudu mal farko baina zurufin mutasarrifa wa gairil mutasarrifa ai wannan daman shi ibnu malik ya faɗa a fili ko wa ma yura zarfan wa gairar zarfi fa za ka zo tasarrufin fil urfi wa gairu zi tasarrufin lazi lazim zarfiyatan aw shibha min al kalim uskur da'ifatan min gairil mutasarrifa a faɗi wani ɓangarori na zarafi wanda yake ba mai tasarrufi ba ɗaɗɗo auro abada inda haka ne lada ko tana tasarrufi ladun duk ba sa tasarrufi duk zarafai ne wanda ba sa tasarrufi ko to bayyin maure al-istishhadi ko mu kwana a nan an amsa tambayoyi hudu saura guda biyu ma kacal illa guda biyan suna da rassa ko sun fi yawa sai a duba a gani rana ita in Allah da sai a karasa su ko haka ne to akwai takardun da ina jin ake faɗa cewa akwai ƙarin bayanin akan shi zarafin amma takardun suna sun kai wajen shafi goma sha ma amma ina ganin ko zuwa rana ita din za a fito da su amma su ya kamata ya zamo a ce fiye aka ko a yau ya zama akalla tunda sun kai sun haura shafi goma ma gaba da in allah da za a fito da su rana ita akwai tambaya ne na'am Mm. Mm. a da bambanci tsakaninsu ba abu ɗaya ba ne mansubi da nazul hatir kamar faɗin mawaƙi ta muruna diyara wa lamta uju kalamukumu alayya izan haramu ta muruna diyara wa lamta uju yanzu ku daidai ne ku zo ku ce ta gidajenmu amma ku kasa karkatowa ko gaisuwa ma sallama ma kawai in ko da a tsaitsaye ne ha ba kalamu ko alayya izan haramu ai ko tun da yake haka kuke to ni ma na daina muku magana to a diyara anan kaga kamar shine mansubi bi naz'il khatir ko amma da tamuruna bid diyari tamuruna bid diyari aka shafe bi din shi yasa kaga wannan ba wai ala tawassu'i bane wanda ake wa nasaba ko ala tawassu'i shi da wanda aka faɗa tawassu'u fi mazarin wa zarfi musarrafin fa'ar maro la ma'afi wa nasabuhu wa huwa maf'ulun bihi kaga da bambanci tsakanin su to wannan yake tambaya shin karama abu ne wanda nutsuwar zuciya ke haifar da ita a'a ba lalle haka ba wani lokacin ma tashin hankali tashin zuciya shi ke haifar da karama saboda akwai wanda Allah yake aiko masa da karama ya shiga wani hali yana ta tunani kai ya ku za a fita haka kawai sai Allah ya aiko masa da karamar ya ga ya fita yau wajen a nuna masa da cewa in dai ya tsaya ga Allah to Allah fa ba zai taba tozarta wanda ya tsaya gare shi ba shi yasa wato ba wai nutsuwar zuciya ke haifar da akwai nau'o'i wasu nau'in na karama wanda nutsuwar zuciya ce ke iya ƙara haifar da su amma dai ba wai gaba ɗaya za a ce karama ga abin da yake haifar da ita ba tunda yadda ake faɗa ma na kirki Allah ya kan bayyana karama gare shi wanda ma ba na kirki ba Allah ya kan bayyana karama gare shi wanda irin wannan ya ake kira kaga akwai baitoci إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمؤجزة إن من نبي لنا صدر akwai amrul khariq lil ada ta yi bayyana ga annabi bayan ya ce shi annabi ne to wannan sai a ce mu'jiza amma in ya bayyana ga wanda yake annabi amma kafin ya ce shi annabi ne to wannan irhasasi ake kira in ya bayyana ga bawa na gari wannan ya ake kiransa shine ake kira karama idan ya bayyana gaba wanda ba nagari ba ne gashi yakan aikata abin da ba daidai ba a wajen Allah amma kuma Allah ya bayyana wata karama gare shi to shi wannan ya ake kiransa eh a a ihana ita ce a bayyana a gare shi a saɓanin yadda yake nufi kamar misali da ake cewa wato wannan musalama ya yi tofi a wata rijiya mai daɗi wai a kan ruwanta ya yawa sai ruwan ya zama kuma ya koma da dartse mai a ƙasa kaga wannan to ya hana ce kenan ko to shi ne raji ko shi ne a bayyana abu ga yadda mutum yake so amma ba na kirki ba to amma akwai wanda yake shi ba wai wanda shi ana nufin a riƙe shi ne to wannan shi ne istidraji to amma akwai wanda shi ba wai ana nufin a riƙe shi ba ne ya ana ko ma'una ko to kuma nutsuwa ce ke sa yarda da karama e kamar yadda duk wani karɓar malamari na Allah a yi nutsuwa ce take kawowa ko ilimi yana tabbatar da karama ta yarda da ita da ko ta yarda da ita a so da yawa ilimi in bai haɗu da taimako daga Allah ba ba ya iya tabbatar da haka ba ya iya samar da haka to alhamdulillah to akwai tambaya ne eh eh la a a la ai ba arafi ce gaba da eh a'a ka ne kawai ka la gulama la gulama inda na wala jamal a ina a ina ne aka yi na safan a ƙura'a na nahau da aka yi a to bayan da ka faɗa aka yi ba wanda aka yi dai na san a manzumatul barnawi ne ko an faɗi ala ne ala ko ala ce ma ne an faɗi kalmo haruffa dai biyu ne ko uku kaɗai aka faɗi ma'anoninsu ko amma a ciki ba wani kala inda duk ka ji a larabci ma an ce kala kaɗin daban laɗin daban yauwa kamar shi na meduratul yatima meduratul yatima ne ko mai amuridi ne la gulama inda na wala jamal kaga maganar la gulama inda na wala jamal mu ba yana magana ne akan cewa in an maimaita la meye hukuncin wanda aka ce na farko a iya tarkibinsa na biyu akwai damar shi ma a tarkibinsa akwai kuma damar ai rufa shine la gulama inda na wala jamalu kamar na baitin da malaman na hau suke kawo a nan la ummali in kana zaka wala abu ka iya cewa la haula wala quwwatu la haula wala quwwatu ko la gulama inda na wala jamalu to sai dai ka sake dubawa zuwa gobe ko na to akwai sanarwa ko sai ka faɗa ko